الفصل السابع
Fasali na bakwai في تحذير من الإنتاج على الناس a cikin gargaɗin sufaye da waliyan Allah, minar inkaya daga jayayya da musu على الناس alan nasi akan sufaye. An nasu a nan ma'ana sufaye waliyan Allah, ba wai karabitin mutane ba.
إنكار الحرام Ma'ana inkari na haramci على الأمور التي a bisa al'amura mabambanta wanda malamai suka yi saɓani a cikinta, a cikin hukunce-hukuncenta. akwai al'amura da yawa wanda malamai sun yi sabani akan me hukunce hukuncen su to a daina yi wa mutane inkari a kansu an gane saboda abubuwa ne wanda an yi sabani a kanta in ko abu ya zamanto a shari'a an yi sabani a kanta ba ka inkarin mutum an gane inkarin haramci a kansa an gane kenan ko kamar auren da aka yi sabani akan me ingancinta su kawo suna faɗa ko ba haka bane da sauransu an gane ko auren da aka yi sharadin ta ba mai ta- miji ba zai tauba sai da rana ko kuma sai da daddare ko kuma nikahu sirriya da sauran abubuwa dai ga sunan dai wanda ba zai yi sabani akan abubuwan Ta irin wa'annan ba a inkarin haramci akan waɗannan abubuwa a kiyaya saboda a matsala ce ta sabani wasu sun tafi akan kaza ne wasu sun tafi akan kaza ne wasu kuma sun tafi akan kaza ne to kaga ba ma shi yayi akhzi ne da da- da wani fahimta sai kuma yanzu ka zo kana jifansa da haramci kaga kai ne ka takaita ba shi ba na'am تقول ina cewa وبالله تعالى التوفيق a dacewa ya tabbata wajen Allah madaukakin sarki وهو الهادي Allah shine mai shiyarwa da manni'i da kyautansa zuwa ga hanya madaidaici اعلموا يا إخواني ya ku ɗan uwana ku sani أن وسوق الإنكار على الناس lalle mahalarta na inkari alan nasu akan mutane شيء عسير a ba shi mawuyaci an gane kenan ko inkari akan mutane ba a ba shi mai sauki ba a ba shi mai wahala da gaske ba yanzu mujarrabi kawai a fara inkari akan mutum ba bayan baka san wani waje ya dogara da shi ba saboda haka mahalattar inkari akan mutane a bani yana da wahala sosai
بل bari ne مؤتمر a muta'azzirun متعذر a ba shi mawuyaci ma yana da wuya sosai ka zo kana inkari akan mutane إذ قال إذ الدين domin Izzuddin Abdulsalami almashishi ya faɗa الإنكار yace in kai da kake garin nan متعلق a bane ne rataya ne da abinda malamai suka yi ijma'i ne ala ijabi akan wajibcinsa in malamai suka yi suka yi ijma'i akan abu kaza wajibi ne an ban karatu na wani kuma sai ya haramta wannan abin kaga wannan dole a inkarin sa ko ku abinda malamai suka yi ijma'i ala taharimihi abu kaza haramun ne sai wani ya zai halaka ta a ga dole yayin kai ko ba ka bane misali yanzu kaga ai babu wani malami shazi an gane kenan ko wanda bai je ba su yi ijma'i akan menene mana a a a sallah ba wajibin sallah ba akan baligi ba ba akwai kwaya daya yanzu sai mutum ya zo yana magana kan me haramta sallah haka wannan dole a yin kanin sa wanda wani abu ne wanda duka malaman duk duniya gaba da sun ijma kan wajibi sai wani ya zo yanzu yana cewa ai sallah ma hijabi ne a to wannan kuma sai a yi shiru a kansa ana yi shiru a kansa ba duka malaman duniya gaba da sun ijma'i akan haramcin zina da giya akwai kwaya ɗaya da ke magana akan halaccin sa babu sai mutum ya zo yanzu yana magana kan me halatta ne zina da giya wannan sai a yi shiru a kansa saboda abubuwa ne wanda malaman duniya wancan sun yi ijma'i akan wajibcinsa wannan kuma sun ijma'i ne akan me haramcinsa to kaga duk wanda ya karkata zuwa ga wani bangare ga barin wani bangare yana dole a fito a yanka din amma abin da aka yi sabani a kansa to wannan yana da kyau ka fahimci cewa wannan mas'ala ce ta sabani amma ji karatu na mas'ala ce ta sabani na'am
فمن ترك ما اختلف في وجوده a wanda ya bar maktulifa abin da aka yi sabani fi ujubi a cikin wajibcinsa
fa'ala makhtulifa a fa'ala zai iya aikata fa'a- zai iya aikata maktulifa abinda aka yi sabani shi tarihi a cikin arancinsa fa in qallada ba'da al-ulama in mutum ya kallada yana ya makala ya rata da sashin wasu malamai a cikin wannan ala inkara ala wannan babu wani inkari a kansa tunda menene ya yi ta kalidanci da wani sashin malamai a cikin haka din man man kallada aliman laqiya Allah saliman duk wanda ya yi ta kalidanci da wani malami wanda ya inganta ya ta kalidanci shi zai ga wanda Allah lafiya ra'ayi
ala inkara alayhi kaga wannan fala inkara babu inkari alaihi a kansa Allah ya kalli da yake masa alashi eh Allah ya kalli da cewa bai yi taklilanci da shi fi mas'alata cikin mas'ala ba yanqudu hukuma wanda ya warware hukuncin sa ba fi misalcin kwatankwacin wannan mas'alar ba alai a gare shi ba wala ba ta babu laifi shadi da shiryar da shi zuwa ga hakan nan wa in kana jahili in ya zamanto jahili ne lam yunkar ba za a yi masa jayayya ba lam yumkinu aslaha in ka riga in ya zama to jahili lam yunkir ko mai inkari al asla abin shi ne mafi ma na zama maslaha ba wa inna ma hakika lam yumkinu bai yi inkari a kansa ba domin shi bai hau ya aikata muharrama abin da aka haramta ba wani abu ne wanda aka yi sabani aikata ba abin haramta ya aikata ba fa yanda hakika shi la yalzamu taqlidu man ƙala bittarini taqlidu taqalin danci man ƙala wanda yake magana a fahimtar sa bittarini da haramci to la ya zama bin shi a wannan lokacin ba ko kuma da wajabci ba ya tuke wa tilka qawaid al-jannah a cikin littafin alqawaidu zarukiya la hukuma illa gaba ɗaya babu mai hukunci kuma babu hukunci ga kuwa illa li shari sai ne shar'anta shine manzo Allah shi kadai yake da hukunci wani manzon Allah bai da hukunci la hukuma illa li sharihi babu hukunci sai da mai shar'antawa mai shar'antawa na kuma guda ɗaya ne manzon Allah ne sai Allah wala hukuma illa lahu saboda haka babu hukunci ga kuwa illa da wace ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Allah ta'ala yana cewa in tanaza'tum duk yayin da kuka yi jayayya fi shay'in a cikin wani abu ila ku mai da shi zuwa ga alqur'ani da kuma sunna ta manzon Allah Allah wa yawmil akhir in kun kasance kun imani da Allah da ranar ƙarshe qad awjaba a hakika Allah ya wajabta wa harrama kuma ya haramta a to shi manzo Allah nan ya wajabta abubuwa kuma ya haramta wasu abubuwa qaddara ya ya mustahabbantar da wasu abubuwa wa karra kuma ya karhantar da wasu abubuwa cewa makaruhi ne wa abana ya kuma halatta wasu abubuwa cewa mubahi ne wa bayna an gane kenan ko sai ya zamanto ma'ana abubuwa na shari'a suna kewayawa kan mene waɗannan abubuwa ne an gane wajibi haramun mandubi makruhi mubahi ko mustahabi na'am wa- wa bayna al-ulama wa bayyana ulama malamai kuma sun yi bayani filla filla ma ma ja abin da yazo anu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun gaba daya bi wajihi da fuskokinsa wa dalili da kuma dalilansa
kana jima rujuu li usulin kaga arruju komawa li usulin ga usulin su na fito wanda zama ya zama lazimi fi zalika cikin wannan mun ga ya ta'addin ba tare da wani ƙetare iyaka lil haqqi ga ga ga ga- da gaskiya ba kuma ba tare da fita ba kuma gabarin kuma gaskiya ba kuma kaman akhalla bil awwalina duk mutumin da ya wasuntar da malaman farko uriha wannan a a a a a a a sai a jefar da shi aiki ta faka ta inda in- ta aiku ta inda itta to ma wa ma khallal bil awwalina wanda ya- ya wafintar da bil awwal da malaman farko an gane kenan ko faraha ya jefar da kansa kuma ya jefar da kuma hukuncin sa gaba daya an gane ya jefar da kansa kuma ya jefar da menene duka hukunce hukunce da masalolin sa aiku ta inda uttufika an ittifaqi alai akan sa ijma'an ijma'in ce
wa haythu yakhtalifu ta inda kuma shi kuma yanzu yana sabawa in ta an gane kenan ko ita utu jira amamahu sai a lura da a waɗanda suke gabansa ko kuma cikin hukuncinsa fala yunkaru alayhi ba za a inkari a gare sa ba gaira masu duka wani abin da ba su ittifaki alai a kansa ba ya manzo abi a mazabarsa ba in ta karra in akan ya maimaitu digari da rotu ba tare da wata larura ba wa illa in kuma haka ba ita da rura la a kamun tana da nata hukunce hukuncen mai ta kanta da ruran ba da ba da wajibi bayan wajibi da kuma abin haramtawa laysa bi ani ala adin fi sabili sabilin wani anya laysa bai zama li ahadin da wani ala ahada kan wani fifi a cikin sa ba kuma ni asbata hukuma in ya tabbatar da hukuncin sa a bisa fuskasin sa wa lam yata'allaq bi kuma bai rataya a bilgai da wani ba taraka u da ya bashi ba wa lam yakhruj bihi al-amr kuma al'amuru lamari walam ya hulbe fita da shi li hajji tawuni ga hajji na wulakantarwa ga waɗannan magabatan ba aw tashhadu ahwanu ko kuma alayensa ba su shaida bil ijra da wulakantarwa da kankantawa da zalika ga hakan nan ba yadda ake samu yanzu a cikin malaman ƙashe daga mutum ya zo yana wulakanta malamin risala ko yana wulakanta malamin iziya ko na abu ko na abu ko na abu ko na abu makamacin irin wannan an gane ai na taba ji wani ɗalibi ne yana ga wani wai wai wai iziya akwai kurakurai wajen wajen guda goma sha kaza a cikin iziya nace wawa dolo ai ba haka ya kamata ba kai ka rubuto iziyan kamar gyara shine kayi daidai ai ki karka yanzu ka rubuto ta sabuwar iziya mara gyara amma yanzu dan ka gano wasu kurakura a cikin iziya guda goma sha bakwai me burge wanka yanzu ka rubuto iziya ne fallo ɗaruruwa irin nashi shi kai ma ka kawo naka ka ce ga irin juhudin da ka bazzala a cikin duniya kai ma a wurin ka na ɗalibi ne ne an gane ai ko wanda bai gane ko da wani sai rika kallon wancan wani malami ne har ma ya gano mai iziya ba A'a, bayan shi ke rubuta falle ko ƙwaya biyar ba, ya rubuta falle ƙwaya biyar ba ne ya ajiye wa malaman su gani. Da za a falla yin gyara ɗari nawa za shi. Da abubuwa da makamantan irin wannan, an gane ya ko? Mhm. Na'am.
rikatu diyanati Ma'ana a torikatu diyana, ma'ana tausasawa da kuma taushi na riko na na addini. addini akwai al'urare da dama wanda ya rakaka sha'ani a cikinsa.
farubba qa'imin shakirin A da yawa mai cin abinci mai gode wa Allah yadda ya zo a nasi, khayrun annabi ya ce ya fi mai azumi mai haƙuri.
al-hadith Haka wannan rikka ce na addini. An gane karatu na mutum ne ya firkito ya gode wa Allah. An gane kenan ko a ce kuma ya ci mai azumi mai haƙuri. In ba rikka irin ta addini ba, ya za ka zuci wannan karatun? wannan ya naɗa cikinsa an gane saboda haƙuri wannan kuma ya cake cikinsa ya ci ya gode kuma an ce wanda ya ci ya gode nan ya ma ci wancan ma da ya hana cikinsa saboda haƙuri haka wannan rikatu diyana ce an gane karatu na ma'ana abin da ake nufi sassautawa in ka gane azumi ya ɗaukaka martaba ka gane shi ma cin ma yana da wata martabarsa saboda wannan jiki in bai samu lafiya ta hanyar ci mai kyau ba wata rana azumin ma ba zai yiwu ba ulsa in ta kama ka ba za ka yi azumin ba ko za ka rika ce ta ta addini kar ka ce kullum za ka yi ta azumi kama shi karatu ne zo ka zo ka kamu da wani cuta wata rana ka kasa azumin kuma abincin ma ka kasa cin shi a kan ka'ida ko da ka rika diyana ce sassautawa kawai wa min thamma amma ta ina za a ce mai cin abinci ya fi wanda baya cin abinci a ajiyar azumi ta ina kafin ci karatu na an da aka yi duk sai mu daina azumi alamin da litinin duk mu koma muna cin muna maulidi a ranar muna cin abincin mu wannan an ba haka ake nufi ba ai kai kanka da kanka ka san cewa yi mai azumi mai hakuri ai ya fi ka ka kwashi taliya da kishi rika ce irin ta addini in sauƙaƙawa cikin al'amura kullum in annabi ya saki abu can sai ya talalanci nan kuma in yanke ta can kuma sai ya saki ta saboda dai tsakiya tsakiya dai karatun fafa in jiki ya rushe da azumi wata rana ya zafi kana yaron kamalan kafin shekara arba'in duk ka kurar rabe ka ga ya za ka yi waɗannan gaban ka in kara zuwa shekara shasa'in ko ɗari amma a sassa.
wa min thamma Wannan samba daga nan ne ijma' al-qawm ala annahum la yu'minuna bihi
ajma alqawmu su ba ya suka yi ijma'i ala annan abisa cewa su la yuqizuna ba ta tada na'iman mai bacci
wa la yu'minuna bihi wala yusumuna kuma za su azumtar da muftiran mai cin abinci ba
من وجد كل na daga fuskacin shigar da riya an gane kenan ko da kuma kallafa wa mutane ba in mutum ya yi bacci an gane kenan ko yana baccinsa ba dole sai an tashi da ce dole ta ibada ba domin gujewa riya haka ba shi ya tashi yayi ba an gane kenan ko an gane ehe sannan kuma ba za su kuma azumtar da mai cin abinci ba dole sai ya azumi ba saboda jin tsoron riya da kuma jin tsoron takallufi tsora nauyi kullum na kawo muku kayan sai na Ali da wani mutum ko yanzu za ta majalis ya kawo shi mutum da ya salla a masallaci irin shakshar din sallah din nan da ya gama sallah sai sai na yake masa iji fa salli kuma ka sake sallah ya dauko bulala sai zane shi mutumin ne ya koma ya yi sallah sunan ya kace da ya ida eh sai na yake da yanzu wannan da ta bawa ce ce ta ta farkon tashi Nace da wannan da da kayo nan ne take take. Sai me yasa? Yace wancan nayi ta dan Allah ne, wannan kuma nayi ta dan tsoron bulalan ka ne. Yace ta hukun ne to wallahi take tafi. Kaga ta ne ta shi. Yace wancan nayi dan Allah ne, duk da kana da yin da ka zabi nan dan Allah ne kaya na. Wannan kuma na san halinka. Wallahi ban yi da yadda ne. Ina so ne. Kaga Raka su zubaye suna kin tada ne bacci dole yayi ibada. Kuma suna kin mana azumtar da wanda yake cin abinci dole sai yayi azumi. Kaga wanda aka ce yayi azumi dole na kaga kallafa bishi aka yi. Kawai wanda kuma aka tashe shi sai yayi sai wani toli ya shigo cikin aikin sa. Ya lalata aikin shi. Amma mutum aka shin kanshi ya tashi dan Allah ya abin shi. Ya sun fara sai dai in mutum an gane kenan ko yana da sabanin yanayi an gane ko kai mai tarbiyyantarwa ne wannan ba ba laifi ka da almajirai a tare da kai da su tabbaci da dogon na kashe su dan su horo akan wannan to da kai yanzu malamin tarbiyya ne yadda ake horon yaro dan shekara bakwai ya ta sallah kafin balaga ya zo masa su ma almajirai a tashe su su wazifa a tashe su su daddare a koya musu azumi dan su jimu akan haka da an gane kenan ko tun ana yi ba dan Allah ba tan za a yi koma ana yi dan Allah ya shi an gane karatu na akan abasu eh ka gane ai kuma irin wannan ba ya faɗa tsakanin mu zalla sai na Ali ba annabi ya fito ta da asuba ya biya dakin sai da faɗi ba ifta ya same su a bacci ba alfijir ya keto annabi ya tashe su ce me kuke har yanzu ku tashi ba na ce ya rasulullah ai rayukan mu tana nan hannun Allah ne Allah ya ga dama ya sako mana ita in bai ga dama kuma ya rike ta haka Allah ya rike mana rayukan mu tabbacin mu ya sako mana ita ba an gane ga rango ya ce sako ne ba Allah ya tawaffa lanfusa wallati lan tamutu Allah ne ya rike ta bai sako mana ita ba na ka ya sake ta mu tashi inda sake ta babu tabbacin mu kawai annabi ya sake musu labule kawai yana cewa kana al-insanu aktsara shay'in jadalan yadribu al-fakhr ina dukan kinnan kana al-insanu aktsara shay'in jadalan aka yi tafiya basu to kai wata ma'rifa san kuma amma da an farka an ji a salatu a ga wannan daban kar mutum ya buje da wannan ba komai Na'am. Wani annan inayata domin inaya ta Allah tabaraka wa ta'ala kaga li iqamatil fara'id iyal asalu an gane kenan ko iyal asalu ita ce asali bi iqamatil fara'id da tsaye da farillai ita inayan Allah ana samun ta ne a asali da tsaye da farillan Allah ba da wulakanta farillai za a samu inaya ba a da kiyaye waɗannan farillan ake samun kiyayewa daga Allah an gane karatu ba da wannan ta ba kowace sunna tana shaidawa ga wannan Allah shi ya ji kowa sani